إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markas ahli sunna da jama'a wanda ke ngulkar kada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna laraba 24 24 ga wata na jumada al'akhira hijira shekara 446 wanda ya dace da 25 ga watan 12 2024 yau insha Allah za mu yi darasi na 33 cikin littafin riyadu salihin a darasi da ya gabata mun shiga babin fil nasiha babi na matsayin nasiha a musulunci mun ji ayoyi na alkur'ani na kalma ta nasiha daga annabawa annabi nuhu alaihi salam annabi hudu alaihi salam duk wannan mun ji kalmomi na nasiha da gare su sai za mu tashi sai yake cewa ammal ahadis bayan wa'innan ayoyi da muka ji ya ce amma ɓangaren hadisai sai ya ce fal'awwal ana bi ruqayya tamim bin aus addari radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم أبي رقية تميم بن عوص الداري wanda ya aka sani da tamimu dari ya ce annab sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an nasiha kamar ya keɓance ko matsayi cewa jigon addini nasiha ne jigon addini kalma ce kwarai mai faɗi guda ce tana ɗaukan abu mai yawan gaske to da ya ce addinu an nasiha kalma ce a jumulce sai ƙulina su sahabai jistamin mudari sai maka ce liman wannan nasiha wane ne ake ma ita ko ya cancanta a mai wannan nasiha sai ce lillahi wali kitabi wali rasuli wannan nasiha ga Allah ga littayi na Allah akwai ga manzo na Allah haka da jagorori ko shugabanni na musulmi kuma da gama garin mutane wanda ba shugabanni ba to wannan kalma an ka ce nasiha za ka yi kamar ka shaka mutum nasiha ba sai ba in je in ce ma kaza dan an ce Allah an ce littafin Allah ka gina abin ba na kake ɗauka ba ne ba nasiha ka je ka ce ma wani kaza ne kowa da irin yadda inda ta zo a nake fasarata ma'ana ta nasiha ga Allah shine imani da Allah da duk abin da yake na siffofi na Allah da sunayen Allah za mu ce da mai ƙauya zuwa gare shi duk dai abin da Allah yake da haƙi a bashi a jumulce nasiha ga littahi na Allah shine imani imani da littahi na Allah shine a yanzu wanda yake hannun alkur'ani imani da shi da aiki da shi hannun shi da umarnin shi wali rasulihi kuma haka wani nasiha akwai wadda take ta manzo na Allah shi ma imani da shi za mu ce gaskanta shi da mai da'a umarnin shi abi hani a bari da soyayya gare shi da hihi tashi akan kowa hatta da kanka balle magana uwaye ayyumarta kenan sai a'immatul musulmi sai kuma ta jagorori na musulmi shugabanni su ma da irin tansu su an gaba shi a imanin shugaba a imani da shi a ina kalma kalmar nasiha tana daukan kaman ga wani neman alkhairi ga wani zaka ma nasiha neman shirye da shi akan wata hanya ta kwarai shine manuwan min nasiha shata jigon nasiha a sami ikhlasi kyautata niyya ba na yi bane ba zai cima wani mutunci ko hudu aibin shi cikin mutane in bata shi wannan ba mata sunan nasiha nasiha kana so ne ga wanda zaka ma wannan nasiha kana son alkhairi ne gare shi na shirya gare shi shi saka daga cikin amfanin nasiha yinta a ɓoye ba ga shugabanni ba har ga amatin nasu ina ga cikin magabata imam shafi'i ne kamar dali wannan ibn majal cikin jami'ul ulum ya kawo mas'alar cewa magabata suna bayanin cewa man wa'aza akahu fi ma bainahu wa bainahu fa hiya nasiha amma wa man wa'azahu ala ru'usin nas fa inna wabbakahu wannan abinda wanda ya ma mutun nasiha a tsakanin kai da shi ya yi kaza ya kaza kan so ka sashi hanya wani laifi ne kan so ka yi kibla ba cikin mutane ba kai wani kaza kaza kake ayi an labarin kaza kaza kana kaza kaza cikin cikin mutane kaga wannan ba magana nasiya ka ci mai mutunci cikin mutane ka tona wani asiri ne ka keɓance shi kuma ka imani zai shi wa ranka abu inda ya dai mutum wanda bai san gaskiya ne kuma bai da ban shari'a to amma ya ce wanda suka ce wanda ya wa mutum nasiha mun shafi ce wanda ya ma mutane mutum nasiha tsakanin kai da shi wannan ita ce nasiha amma wanda ya mutum nasiha a gaban kowa da kowa kamar da kai wanda kaza kaza kake to wannan kaya mai wulaka mana ka wulakantar da shi ba kai mai nasiha ba kai nasiha haka fadila bin iyad ke cewa al-mu'min yastur wa yansah al-fajir yahtik kuma wa yu'ayyir fadil bin yake ta cikin malaman tabi'ai yace shi mumuni yana rihe ma mumuni dan washi aibin shi kuma mai nasiha kaga wani kaza kaza kaza bai dace ba ko ga addini ko mutuncin ga ko kaza kaza kamar tsakanin kai da shi ka mai sutura kuma ka mai nasiha wani ce nasiha ya shi ne ce aikin mumuni kenan ya ce amma fajiri zai keta ma sutura cikin mutane kaza kaza kaje kuma ya aibanta ka abinda kai yabo ya hudu kuma ya aibanta ka cikin mutane shine ake fajin kenan na a takeice nasiha ana son ta tsakanin kai da wani mutumin da kai galahin ka kebance shi ka mi gaya mai abin da ke bidace ba wani muna magana ga magarin mutane yau masala ta maganar shugabanni wanda ya zama to abun na aka ce raddi tsakanin malamai kan mas'alar wa shugaba na siya a hili ko akan mimbari wanda wannan tsakanin ga Allah ba ma maganar shugaba ba haka ma nasiya ta yi fa'ida ga wanda yake tsakanin kai da shi balle maganar shugaba mai ji iko to amma abin da ake magana su magabata dole maganganu na magabata suna maganar akwai nasihar da take buƙatar dole a yi ta a bayyane inda bayyanarwa ba za ji ba mai zai biyo bayan nasiha akwai inda a ɓoyen ba ta fa'ida komi ba ka damar yin ta ma amma yin ta a bayanan zai fa'ida kuma ba zai kawo illa misali na da ake kawowa shugaba ne ya wani abu kai talaka ne baka da alaƙa ma zuwa ma inda yake ka ce a ƙasar nan ana kaza kamata a gyara kaza kaza kaza kaga wannan ba ta kai ba yayi kaza yayi kaza a'a wani abu ne kawai wanda ake ba kyau a ƙasa ya ce kai min sai ka ibanta shi iya ma ake malashi bane ba iyawa ma'aikata ne suka ake mara kyau ya san yadda da iya yadda al'umma take ciki a yi magana kan abu kaza ake wa kana wanda kuma kai baka dama gamo da shi nan an ba abu nan me zai ka a ce ka suka ga shugaba ko ga aibanta shi a wani abu na gyara ne kuma ita ce hanyar da gare ka to kaga a nan ne ba magana ko da shugaban ne ya ce kami kami tsageranci ko ka suke shi a wani kai ada kaza ne bi dace ba a ƙasar wannan ko a garin wannan ai fadakarwa kan wannan kasan ba kiran shi maracin mutunci amma shi shugaban ce ne azalimi ne kaza kaza kaza yake kada ai bantawa a wannan shine kaza aka zai kawo abin da ake gudu na maganar bore ko rigima ta kai ga zubda jini wanda kuma san shugaba idan akan mulkin shi zai gushe ko mai na kana duk duniya ta mutu gaba da tsashe mai tsira shi yasa ga da magabata suna maganar kaucewa aibanta shugabanni akan mimbari abu ne a hili yan wajen da mun yi maganar akwai masu ganin damar yin su ma masu na magana inda inkarin a bayyane ba zai ka ba sharrin da abin da ka wani amma kowa yarda in abin zai biyo ba iya da hadari kauracewa shi yayi to nan yan uwa muna magana akwai masu ganin halittin haka ni bana kan halittin haka nan to me wannan ra'ayin tunda akwai abu yawa kana bai mun yi turewa cewa cikin sahabbai kun sun inkar la'anani ga sahabbai ga khalifofi ma kan wata mas'ala wadda bata ka abin da ake gudu na aibantawar amma ba a ce ba kaza kaza ga matsayin sauransu a hili ne ba wani iya kare maka abun yawa kana ga sahabbai akwai masu wani madogarai wasu na ga ana iya yi amma idan ba za ta kawo ba ma'ana cutarwa mafi girma kan haka nan to ibn ayin kaga to yanzu abin da ake sai wani malami mai wancan ra'ayin da ba ayin gaba da wani ya ga ana yi ta wani da hujjar shi gana yi sai zama to abin rafi har ma ya zama hujja daga cikin addinin gaba daya ko sunnan gaba daya shine matsala akwai fahimta kana zawa tun magabata ma sun yi ta wani jama'a ijma kalmar ijma'i to jama'a ijma'i ijma'i shi ne a wajen malamin shi duk muka an yi ijma'i gaba da al'umma wallahi ijma'i shi ne da wani malami fa aibata mishi akan cewa ba in karar alani in ya kama ayi kowa ga maka wallahi ya ga ma ra'ayin wani malami ne cikin malamai haka yadda kamata ɗan abin ya zo a rika ma juna raddi ana aibanta su ana batawa da kai ka zo kara aibanta mutane misali malamai zumi yana ra'ayi zai zo iya hada iya aibanta masu inkarar alani ga hukuma kuma ya zo iya cima jagoran al'umma mutunci malami ne da addini iya cimi mutunci iya aibanta shi me ka kenan shine sunna kai kana maganar ai annab duka maganar da nasiha ce ba wani ake so a wa'ayi da karara ko ba mata mai amfani ta cin mutunci ga shugaba ga talaka ma mata mai amfani nasiha ta cin mutunci to ka zo dalilin shi malamin ya ga ana iya yi tsaya daban kai zaka cin mutunci shi kuma kana kai da kakkan sunna gaskiya wannan matsala ce amma maganar tambihi kaza kaza kaza ake a gyara wannan ba mai kiran shi aibantawa eh ba mu kashi aibantawa amma aibantawa ake magana shine laifi kai kaza kaza ake amma ai kaza kasa wani ana kaza bari ana kaza sai zama ku misali aikaci wani lokaci lokacin da aka yi wani abun na corona kowa sai da aka hana sallah a nan Nijar gaba daya aka hana sallah gaba daya a cikin sallar jami'i da sallar ta juma'a mun ha sallah ko ana ba mu sallar jami'i dai muna ba mu kiran sallah muna yan kurkudin kusa suna zawa muna sallah ma nan ba tare da kiran sallah muna sallah amma guda biyar ba juma'a ba sai wata mun zo aka ce ai aka ce mu ai wannan sun zo na motocin sojina sun zo na suna suna suna leka mu ha hatta ga wannan leka mu muna sallah muna sallah guda biyar wannan abun akwai matsala bayan a lokacin na akwai wani wuri na wani mai hali kirikiri yake a buɗe ma yake iya sallah da jama'a shi ba yi magana ba to kagar mun yi mace kokarin mu mun zo da yan uwa nan mun ka shiga na makataba muka yi albidiyo ta yan minti uku zuwa hudu muka halbata abin da yake cikin bidiyo ke magana da muka yi mun magana cewa hukuma ka kusa mutane su yi bore sun yi haƙuri amma ka aka yanzu da za su yi bore kuma da muke danne sun su bijire mu gaba ɗaya na ce yanzu misali an yi maganar hana sallah gaba daya hukuma ta zo ta ba da uzuri ga karori kamfunan jigila an ba mota uzurin ɗaukar mutum hamsin a yi tahiyar wuni guda da su mota bitar a dage kilmatizar an daga bitar amma wurin sallah da wuce mutum goma ishirin ba sallah guda biyar minti in yawa minti goma an watse a ce ba yi ba inda abin ajiba shi babu gaskiya babu azaci kan magana wani matsala ku ji ba ta wannan magana an yi ta ji a takaice kare daya biyu na dare cikin wani dan siyasa ya buga mun waya timalan kayan magana yanzu a hanyar sadarwa duk wani ministokin gwamnati na iya da wani magana saka sun same ta ce dama haka muke so kwana ɗaya biyu uku ɗaya cikin yan uwa wani limami ya ce gwamnati iya nema na don lokaci ce mun lokaci kaza ban sallah azhar na ce ina zuwa na je wurin gwamna da rana na ce dace baran shi wani jami'in tsaro da ƙarfi na ce can ce baran shi ina zuwa gwamna ya shiyar garin daga cikin bitar mu dubi ya huto ya zo ya bude mu na ce muka zama na ya ce ba malam kai magana saƙonka ya kai mu ka mu wannan aka ce mun kuma ce malam ce magana gaskiya ce gaskiya a jiba ta haka kashe ta haka ne gaskiya ce a nan ce mai ce malam kaban sha'adun zai mai kamata ni in yi a lokacin na a nan garin ana fatiri an hara bugawa a wata unguwa ana so an muna su bari juma sun yarda ana fafatawa akan za'an sallah guda biyar a lokacin nan na ce abin zan maka gwamna kada da hankali ne yau akwai abin da idan aka ce maka ko da an ce maka an ajiye ya maka yi kasan baiwa da makara na ce a nan garin ka ce za ka na sallah guda biyar to wallahi duk abin da kina jami'an tsaro fitin za ta biyo ba ta ta korona to wallahi abin zai biyo ba ya korona kuma wace baka yawa za a bala'i ne mai halin korona bala'i ya ce malam ya abin yi na ce abin da za ka yi kai da ka bi umarni ana ko ka ce ba a yi kasa sojan suna yawon su in su gane su kawo da kai eh wanda suka yi suka yi saurin kai suka yi a kawo da kai wanda kiwo shi suna yawo suna fatiri kai da ka tuka wannan suna yawo amma wanda suka gaya kasu mai magana ha Allah ka warware abun ita ba na haka zai na ce ka kira shi da musu wallahi ka sa mutane amma ka cika aikin kai shi kenan haka muka da shi wallahi amma ka Allah Allah ka bude kan abun ka ga nan sai ta yawa ne a nan kai shi ba dalili man ba gani a sama ina daga mutai na daga ma kuma ai mun tabbata neman gyara ne a takeice akwai nasiha wadda take ta aibanta wannan zakka fitina dan tabbas an san fitina ta sai tana sa a yi bore iya kawo zubin jini wanda ake gudu kware shi daga magabata suke gudun irin kawo ayyuban ta shugabanni kan mimbari ya kawo bore kuma san abin da bore ke kawo gaskiya shine zubda jini shi dai a takaice kaucewa yin nasiha akan mimbari ta ayyuban shugabanni shine mai alkhairi gaskiya ga al'umma amin sai yanzu dai mun ji kenan nasiha ga Allah ga littafin Allah ga manzo na Allah ga shugabannin musulmi da amati ma'ana ga magarin mutane kenan kowa iya bukatar nasiha daidai gulgudu kuma yi bayani ba shugaba ba hatta mutum awamikin talakan ba kowa ba abin da yi mun kanta wannan magana ta fadabin iyad cewa mummuni iya sutur cewa yin nasiha fajiri ke jima mutunci da ke ta masara kenan ko da gargaɗin mutane za ka nasiha kamar nasiha da gani cikin mutunci ba ma ce me ake ta take halitta a bayan lokaci misali wani dan bid'a ne misali wani bannaci ne ya shiga hanyar sadarwa ya yada wata bid'a ya tabanna kaga anan bai yi wa dan bid'a zo rore bai yi wanda ya bid'a ya shirka banna cikin al'umma ya kawo ta shuba bai yi wa ya zo da kanshi kaga da iya bukatar dole a je a wurare mutane ce magana kaza ba haka bace ba ga daidai kaza ba daidai bane ba in ma duk mutane za su ruda shi ana cewa wanawa ɗan bida ne in ta kai ga wannan za su gane kasu mai da'a nan zai kasa baro Allah shirye da mu sai a sani hadisi na biyu an jari bin abdullahi radiyallahu anhu qala بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ya ce nawa manzalar mubaya jirin cinama almanzalar mubaya ta kenan biyayya alkawalin biyayya akan tsaye da sallah da ba da zakka da yin nasiha ga dukkan musulmi kaji kenan nasiha wanda yakan su al'asar zai gane da haka nan na cewa والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وأعملوا الصالحات وتواصوا يتواصوا بالصبر ثم من كان ta bayani kowa haƙƙi ne idan na kai ni ma kamar ni ma maka shine zamantakewa ta al'umma musulunci kenan shine yin nasiha ga dukkan ma'ana musulmi sai a salis hadisi da uku an anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai ba imani har sai ya soma dan uwan shi abin da yake soma kanshi kenan wannan kakwatarwa ta kamin alkhair ma yuhibbu li nafsihi min alkhair ɗayanku ba zai bai imani ke imanin shi ba zai cika ba mummuni na kwarai har sai lokacin da ya so ma dan uwan shi musulmi bai imani irin abin da kaso ba kashi na alkhairi nan kawo kalmar na khair ko ruwa ta kawo min alkhair ina kaga wani iya ga abin da kaso ka baka so ka gani ba kashi ruwa ka ce abin na alkhairi ake so ake magana to wannan shine dai a takaice magana ta yin nasiha kuma da wajibcin ta ma in an ga ayi ayi kokarin gyara amma kai zamanto ta cin mutunci ita ce kurin ake gujewa amma ta gaba cin mutunci nasiha ta ta gyara zamantakewa al'umma ko ma ka munni ni in maka babu wanda bai wani kuskure cikin rayuwa kowa da irin nashi kuma akwai gafala mutum ya sa abin ma sai ga ya mance ko wani abu ne daban wanda ya kawo kenan iya bukatar a mishi wannan shine kurin na mahimmancin nasiha tsakanin al'umma sai babun fil amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar baban maganar umarni da kyakkyawa da hani ga mumuna قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمن بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون من كانت آية آية أبايا الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير الله بعد أمرني cewa a cikin musulmi a samu su jama'a wanda ya da'una ila alkhair suna kira zuwa alkhairi kalmar alkhair kalma ce kware gajera mai dokar dukkan wani alkhairi gaba daya duk da an kawo alkhairi kuma haka keɓance wani abu mai mahimmanci kalama ta ya abu bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar umarni da kyakkyawa hani ga muna iya cikin a muhimmi kamar da kamar da aka ce tanzalul malaikatu wa ruhu tanzalul malaikatu wa ruhu malaikatu jami'an ruhu ne mal malaika ne amma keɓance shi saboda muhimmanci a cikin ma alkhairin mahi girma mahi kima umarni da kyakkyawa hane ga mummuna da shi ne aiki babu aikin da ya a duniya irin aikin annabawa shi ne dawa kira ga umarni mai kyau hane ga mummuna kenan wannan shi ne aikin nan duk da cewa kowane musulmi akwai irin gwalgwadon nashi amma iya nan iya jan hankalinmu aikin da awa khas ya an samu wani wasu jama'a su kurin aikin kenan kulawa da bangaren da'awa magana kenan kamar a cikin jama'a akwai jihadi a cikin musulmi jihadi ko yake kowane soji kana sarki masu kula da sojina shi a tafar da kifaya ce dole a samu wasu jama'a na musamman wanda kullum su aiki su kula da bangaren da'awa kura da masu taimaka mata da masu wasiyin kamar da ke maganar jihadi ne da masu zuwa da ƙarfin su da masu sayan mukamai masu sayan kaya kowa da irin nashi wani haka ba da Allah ba da umarni a samu haka cikin al'umma ta musulmi to Allah da ya kawo wannan umarni da ba da wannan umarni na samu wasu jama'a a cikinku masu umarni da kyakkyawa hani ga mummuna sai ta wa ula'ik humul muflihun wa'annan su ne masu samun rabo ala samu a cikin lalinsu kenan mai san rabo ya yi shiga wannan layi sai ce wata aya wa ƙala ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لو أمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم minhum ibnu kasir mun fasiquna ko Allah da ce kuntum khairu ummatin ku ne su ake musulmi kenan al'umma ku ne heyan al'umma al'umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce heyan al'umma أخذ من أخذ من ما نعمدوك ونكنا أين ألا يأيكو أخرج كذا أم كما أم بيناكو ألا يهدوكو شكين ألوما يتعاميكو أشكين الأمومي واندا للناس دان أهوان متني Allah kan ya wannan al'umma al'umma Muhammadiyya a cikin al'ummomi Allah ya ce al'umma da Allah ya ware ya tsame da wata da wata fadala ta anwanin mutane menene abinda wannan al'umma ke yi ta amurin bin ma'aruf ta nawa al-munkar kuna umarni da kyakkyawa kuna hani ga mummuna shine kenan kamar da Umar ibn Khattab ke cewa man sarrahu an yakun min hadhihi al-umma falyadi shatta ma'ana fiha din me sai zaman cikin al'umma Umar ibn Khattab Umar ke cewa din me sai zaman to cikin wannan al'umma to ba da sharadin zaman ka wannan al'umma da Allah ya sa ciki daga wannan aya kenan zamanka cikin wani al'umma kulawa da bangaren umarni da kyakkyawa hani ga mummuna kuma wannan shine cikin suratul asr ke karantar da mu kowa gwalgwadon inda yake kuma umarnin Allah ne kan haka nan kuma shine hiyayyar da Allah ma a cikin al'ummomi Allah ba mu fadala kwarai an ce domin an ya tabbata cewa hatta aljanna muka kowa yawa cikin fadalana sai muka kowa yawa kai san ma da wasu da ake muke bala cikin wannan al'umma wata fadala Allah ba mu cewa akwai su jama'a al'umma ta musulmi dan fadal wannan al'umma za a kai su gidan aljanna babu hisabi kurum ba ma bincike kurum su ta kai tsaye kurum kai tsaye babu hisabi manzo Allah ya ce al'umma ta dubu saba'in Allah ta fadala ta shiga gidan aljanna babu hisabi ya ce fasilatu rabbi fa'atani ma kulli wahidin 70 alfan wata inganta cikin sattar jami haka albana karuwa cikin sahiha ya ce Allah da ya ba al'ummata mutum dubu saba'in ya ce za shiga aljanna babu hisabi kuma ce wujuhum kalkamar zai kalbatar fuskar su za su shiga wani mutane za su shiga aljanna fuskar su kamar wata daren sha hudu ta alaƙalar rajulun wahid kuma zuciya kamar ta zuciya guda a cikin nutsuwa babu tsakanin babu tsakani za su shiga cikin son juna dubu saba'in annabi ta sai da roki Allah ƙara min yace fatani ma kulli wahid 70 alfan ai bashi dubu 70 ko yace Allah ya kara mun Allah yanzu an kara mishi a kun kowane mutum guda an kara mai mutum dubu 70 nawa kenan wajen katin miliyar nafsan miliyon katin miliyar nafsan miliyon in kai kai mai mashin na masu kwakwalita dubu saba'in su dubu saba'in zai baka na haka ne a dan kama da zama malaku manzin masu ke wuta ne dubu saba'in su dubu saba'in zai baka na ga miliyar hudu da miliyan ɗari tara wannan kurin yanke wuta ne kai tsaye tuduwa Allah samu a ciki wannan shine kenan hiyya ta kenan al'umma ke ce al'umma hiyya zababba da Allah zaba cikin cikin bayin shi cikin al'ummomin shi yace wa qala ta'ala khudh al'afwa wa amur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin Allah ya ce wa manzon Allah kai doki bangaren rangwame amma ka yayi ka kauda kai wa amur bil 'urf kai umarni da alkhair abin kwarai wa arid anil jahilin kuma ka kauda kai ga wawaye ka kauda kai kakka biya wawa ai rikici kai da shi wata aya Allah na cewa wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'munu bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sumali Allah ce masu imani maza da mata shashen masu imani masoyin juna ne suna san junansu daga cikin aikin masu imani ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawa hali ga mummuna duk abu na kwarai ba ke bance kaza bane ba duk abu mara kyau din da ya ka maka na fadala ta kira zuwa ga umarni da kyakkyawa hali ga mummuna ko sai ya ce ga fadar Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ƙala ta'ala lo'inan lazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa bin maryam zalika bi ma'asan wa kanu ya atadun kanu la ya tanahuna an munkarin fa'alu labi isa ma kanu ya fa'alu wannan shine abin da yake wannan aya Allah ya ce lo'inan lazina kafaru min bani isra'il an tsine ma wasu su kafirce daga cikin jama'a ƙabila ta banu isra'il wannan tsinuwa ta zo a kan halashin annabi dawuda da isa ɗan maryam cikin zabur da cikin injil tsinuwa ta tabbata hanyar annabawan allah ga banu isra'il allah tsinin da albarka to me ya kawo aka tsine ma banu isra'il ya ce zalika bi ma'asu wa kanu ya saboda saba ma allah da ƙetare iyaka shi yasa Allah ya la'ance su daga cikin aikin su Allah ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu aikin su ba sa hana mummunan da aka yi a cikin su ba ruwansa da wa'azi kenan kowa ya abin da ya ga dama yanci ne yancin shi ne yayi yayi zina ya sha giya yayi liwadi yancin shi ne har ma doka ta tsana zagarin halin sa a yau yanzu abin suke magana ba magana ba wai ba ai wani ba har ma yanzu a yau doka ta duniya suke so ta ba ta ƙarfi balle amurka suke gaba su waran shi ka ce ma yin duwa ilahi ne shine laifin haka ne za a dokar su ka aibanta ɗan duwaɗi ka ce mutumin banza ne ɗan duniya ne kai ne za a kama a dokar su ta amma a ƙuba ko mu matsayinka kuma kana suka kai laifi ko shugaban kasa yana magana a wajensu wani shugaban kasa iya cikin masu laifi a wajensu wanda zai ce yan liwaɗi mutanen banza ne ba mutanen kirki bane ba kamar yawo kana kwanakin shugaban kasa yana abun suka mai ca aikin su kenan aikin su kenan kenan su ba su hanawa to kuma zai hana ma kuma ya san matsalan su a wajensu kenan wannan abin ya sa Allah ya tsine masa albarka ya ce kanu la tanhauna amun kanin fa'alu la bi'sa ma kanu fa'alun tur Allah wa irin wannan aiki nasu na rishin mi rishin hana rishin hana banda yalla wannan akwai abin da mutane suke doka ba haka bane ba a jahilce balle masu zuwa makka alhazan da tsayin alhazai suke ka labarin in sun je makka sun ga wani balarabe ya sha zanzam ya sha sallar imani yare shi ta kuka a cikin ka'aba sai su ce wai irin yahudawa ne masu kuka wanda su an ce ba a yahe musu shin suke kuka tun wayan su sunan da alba ya yahewa in wanka sani duk duniya babu wata kabila a duniya ko yahudawa ko nasaru ko wata kabila a duniya babu kabila da Allah wani wani kabila kun alwutaci babu gidan famin da Allah ware fami kaza kabila kaza in gidan wane duka sai mutane ba su tuba babu wanda Allah ma haka mutum guda da kun iblis halitta guda kurin Allah ya ce dan wuta ne har abada ba gyara iblis shi ma banda diyan shi banda diyan shi diyan shi akwai musulmi ba kuma su imani diyan iblis shi kadai gidan hukuncin a abada kare babu wata kabila wai sai lahi kaza to kaza ma uwan uwan sai lahi ba ka ta musu to me ka lahi diya kasar da ba su suka da manzan Allah ko kasar manzan Allah zai huda yanzu ya shiga duro na kuma yanzu Allah zai kama su lahin tsawon suka yi a musa sa shi washe ayyun zai fito ba kun ga wannan masu kuka daban a Ka'aba ba su bane ba babu wani wanda aka ce gashi wai dan ya kaza uwan sun kaza su a karanta musu wannan tadin ya ce kuran ta tsahin Allah zai ba sani ba ba gaskiya bane babu wanda Allah bai gafartawa in ya tuba ko bai hude ya tuba ko na tanya ya tuba ya Allah gafarta mishi yanzu ba ya banna mata yawa ba sai ya banna ya kwasa abin da banna kace wallahi ya tuba Allah ya tuba shi yanzu musulmi ne wallahi na tanya ya shi ko sai ya banna shi a duniya baka mishi yanzu da jini ma la hikima Allah hikima Allah yau mutane shi musulunta sai Allah gafarta mishi kar ta kashe mutum dubu nawa nawa suka yi sai annabi ya dare ma haka aka yi suka shi sai banna ba suka tuba ga su Khalid ga Abu Sufyan duk zuwa kai yakin na baya baya da zuwa kai Yahuda kai Badar suka zo suka zo kuma suka zo kuma suka zo suka zama musulmi da suka zama shugabannin musulmi gaba daya har ga an bata sunan su amma san da sai ba sai na bugo mun zan da cewa al-islam yajibu ma qablahu musulunci iya wanki duk abin da kan shi wani ya ce annabi ya rasulullah ya ce mutum ne ya sare ne na zo kalmar shahada na ce idan mutum ya kalma mutum ka ya shirya maka hannu an jiyo ka da shi ce la ilaha illallah rasul ya ce annabi ce an kashe shi kai ka kuma matsayin shi kai jinin ka halitta eh an kare ya gama daga ya kalma shaɗa an kare ya kalma shaɗa an kare ya zama ɗan gida gona kuma jinin shi ya karu katanga da ku tsayar ba ku da kun gama gun ya zo kalmar shahada shi kenan baka ce a ƙarya yake hudu wa ga maka yake mutum cikin Allah maka furra rahim kai kuma Allah aka shi Allah ya samu zai baka shi na da wuce annabi ce Allah yana ma mutane guda biyu dariya suna bayan mu dariya mutum biyu ne ɗaya ya kashe ko ya kashe ko ɗaya ya kashe da kuma sun shiga aljanna shine wanda ya kashe musulmi iya kahuri musulmi ya shahada shi ma bayan musulmi ya shahada ko ya shiga aljanna alkatul makatul fil janna su da alkatul makatul fil janna da mi kisa na kisa aljanna shi wannan iya kawo ne ya kashe ka ka samu shahada ana nan he musulunta shi ma shahada aljanna Allah kenan in kai kace baiwa yayin sabon shari'a Allah kuwa kenan nan da muna cikin babu umarni kyakkyawan hali ga mummuna sai Allah ya ce wa qulil haqqu min rabbikum فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن قراتن آية سنة مكاد إنها كمان ذلك النار وانا الله يتي أقول أنا بقى الله كبا أنا أمني جامس الحق من ربك وانا لتاي cewa gaskiya ce daga ubangijinka nan ba cewa ba gaya musu gaskiya a ce bi ce kulkulul haka ba ta kulkulul haqqu alhaqqu ce ba haka yace ba ta kuma ta gaya musu hudu hudu gaskiya ai ba ka take ni ba ta kulul haqqu bi ce haka ba kenan Allah ya umarni cewa gaya musu duk abin da ya dace na addini kaga wannan alqur'ani shine gaskiya daga ubangijinka kawai kirkun ka wadi ka wadi na kuma gana alhaƙu kan ce sabuwa cewa gaskiya ce wani ƙwanan gina gaskiya ce daga wani ubangijinka don haka ta rage ga mutum faman sha faliyumi faman sha falika ta rage ga mutum wanda ya so ya yi imani wanda ya so kawo ce dai Allah mai Allah ce ina a kanan zalimin na haɗin saraduwa mu dai Allah ce tuni mun shirya ba gaba za a yi ba tuni an shirya gidan wuta ta zari iya nan ta ne a haɗin yin saurari kuwa wanda tana da ganuwa ba ba wurin mutu ba za ka tsaye da kauta ita wani sagi su duk gasu bima in kalmul ita ruju bisa shi ta sabu mustafaka mustafaka ke da wani sagi su ga ai ga halin mutai wani sagi su inda za su nemi agaji na ruwa dangin za su nemi kishi ruwa to gasu bima in kalmul ya shi ruju bisa shi ta mustafaka mustafaka Allah ta za su nemi ruwa ba su ruwa za ba su da ruwa kaman mata tagulla da kakka suna sha huska ta zagonyi ta kone kuma cike za shi dai a takaice dai wannan aya tana magana cewa umarni kyakkyawa hannun ga muna kai na kanka hudi kai na ka hudi ne shirya tana hannun Allah magana kenan amin sai ya kawo fadar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta fata da bi matuma wa azana mushrikin wannan wannan aya ta zo magana ta annabi lutun nan ita aya da ta zo annabi yana da'awa a boye a Makka ya bin gida gida ya bin wani abu kai da yan uwa wanda ta bashi umarni dole ya bayyana ba magana boyo fata da bi matuma ka bayyanar da abin da ake gama kurum kaka boye bayyana kurum fasa kwai koji وقال تعالى فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون وان لبارو نينا أصحاب السبت وان دا أكا هنا سو هروتا تكين بنو إسرائيل هروتا رانا سبدو الله حرم تامس to Allah sai ya mabawa jarrabawa a cika ga haramun ne makta mata jarrabawa sai rasubudu da ba a farauta da ta arafa da ya tana magana rasubudu Allah mun jarabawa da ba ka wannan rotar sai kihi ga shi sama ruwa ya kama da hannunka da bakin sama ruwa ga sunan kai kama da hannunka ba wahala kihi fata fata ga kina rasubudu sai wannan an haramta farauta amma da ba su duba kai a da fatsa da ke da ka samu biyu uku samu haka Allah mutum jaraba don su budu haramu ne amma jiki sai zo gashi fata abin za ka ba wannan abin suka samu ya suka cin jarrabawa shi kuma jarraba ta Allah musu sai suka ce kayan suka ce abin da za a yi tun da mai da su budugo to in za mu tashi ran juma'a ya sa fata abin kamu ran juma'a za a tashi kenan in ya zo da zubdu duk ya kama wannan imastif suka sa hanyar ruwa suka yi su ne sun yi dubara wanda kihin zubdu in ya zo zai kamu sun zo ranar ladi sai su kwashi tabus shi ne haɗarin tawili aka ce maka haramu ne daga neman kauce ma mai dabara wa haramcin Allah dabara haka suka rika yi garin harbin gida uku da wani kansu a rafa da suka sana kan kasa sabt gari zan gida uku da yan cewa ka ai masu wa'azi ko bari ku tsoron kamun Allah wannan fitina ce sai masu wa'azi ta kai ba mu hana mai gurin ai ba mu rasulu ba mu rajumu kaji lazim ka doka gari gida da yan sha na ruwanku na ruwanmu su suka goya abu daga dama na ruwanku kuna banku hakuna ba kanku wahala su yan ba ruwanmu suna ma masu azima wahala kuma na ruwanku su kai su su halaka da ruwanku su me kuke wahala kuna wazi na ruwanku da masu azima kuma kanku lafiya kwar ku ta kanku su suna hana ma suna ganin wazin ma ba ta lokaci ne masu san laifi ne a wasu suna goya wazin ma ba ta lokaci ne kuma a sha masa lafiya kuma su masu wazi suna wazi masu wazi suna wa'azin su ta su da wannan yanke uzuri ne Allah ya san da uzurinsu sun wadi kuma inda rabu su gyara mun yi wa'azinmu ana nan gari gida uku da yan taka toka Allah yan warauta da yan kamin kihi da yan wa'azi da yan baruwanmu aka waye gari duk wannan masu harautar Allah sai juye Allah ya su masa munazin nasun ƙura'ani su da sunna Allah ya su birrika birrika kura kawai gari kurin kurin sunan buri shamfanzai wani burin katon burin wannan shamfanzai katon burin wannan bikin burin wannan kato ka sagun duka daga akwai sai wani ayyuwa na a kuma shi ma Allah ba kai kai tsaye ba Allah kai da ba su ka tawo ga sunan kurin suna han han suna tsakanin suna kurin suna yawo ga masu wa'azi suna kallon su burruka ne kurin buri ne ga kurin shamfanzai ga sunan kurin kuma su mutu ba sai aka kwanaki tukwan an ce bayan annabi tautarwa bayan ba su tukwana uku kai ni gasar ne burruka kurin to Allah ya labarin su wa'ancan Allah shi hanzu burruka su kuma wa'annan Allah ya ce fa an jena ladinin hauna an su kana azaba da tazo Allah ya muka tsiratar da matana mugun aiki wa akhadna alladhina zalamu bi'azab bis he muka kama wanda suka yi wannan lahin da azaba mumuna haka ce na menene Allah bai ba da labarin 'yan baronmu ba shi ma Allah ya yi ko a kada su suna ciki ba su ciki Allah manta tamar maganar su 'yan baronmu amma Allah haɗi su masu wazi sun tsira masu lahi an halakar da su 'yan baronmu Allah mai baronmu Allah ya yi ko a kada su shi ne nan haka mai mutu ka kenan wa'azi ya sa kenan azaba in ta zo Allah ya kare ku da dun ku wani ku saki wajibin ku dama shine wajibin wa'azi dan kar ta zo ku ta gama kowa da kowa amma an ka samke kai ka huta in wa haka annabawa duk in kan labarin labarin annabi Hud sai annabi Nuhu annabi Hud Salih to na halakar da al'umma su man kaji ba lokacin Allah ka azaba duk wani al'umma su imanin gasu nan ba wanda ya tsira su da Allah ka ji ruwan tufana babu wanda ya halaka cikin masu imani amma duk mara imani ba da wanda tsira da yawan su haka mutanen annabi hud da aka ma da aka aiko masa da iska ta kwana ta kwana takwas ko iska ta adawa ko gari ne suke ga musulmi ga ga ga kafurai gari ne suke ma gaban iska ta kawo da sama ta shirgo da kada kallo ana kallo ga gidan ga tsawana na ana suna mutuwa amma sai imani ko aka kuma garin su guda ba garin ba ka juye irin mutanen lut su ga kana kallon su kuma kwana ɗaya ba kwana wajen bakwai wajen takwas ana kurin ana iska tana ta kashe wannan yau ta kashe wasu wannan gobe wani yan goji bi haka aka kai da kwana takwas ɗaya ɗaya suka Allah daga masu suna kallo suna ji suna gani amma masu imani na sai a ɗauko aka faruwar iska da kai kaga Allah ya masu imani haka annabi salih mutanen mutanen annabi salihu Allah ka da azaba azaba ta zo ta tabbata ga tanan gadan gadan sun je sun soke soke ne madan kurewa dan kai annabin Allah ne daga wannan dutsen daga kawo dutsen daga nan taguwa kamar su kamar shi zai tafa taguwa iri kaza iri kaza da da hoto daga nan muna kallo kamar shi zai taguwa amma Allah ya amsa addu'a yake Allah Allah amsa addu'a shi yace taguwa za ta zo ta zo amma ga ta kuma jarrabawa wannan taguwa za da lasashi mai da lasashi da lasashi ruwa ko ta aka fara da lasashi ruwanta yau ku sha ruwa ita gobe ta sha kuma kashe za ta musuwa bisu kan ku yarda ku taba ta da wani abu illa ko daya haka ko aka mutu jarabawa amma in ba ta shan ruwa nono na hiyar a komi a kuɗe morata amma ruwan shan ruwa ba mi shan ruwa haita duk ruwan gargaba duk ruwan gargaba mi shan haita ya jarabawa ce wannan abin kuma ya dame su shi ne ce idan ba aka ashqaha ka shawara da aka shawara kai kun aje a kashe ta bayan kuma ya ga musu wannan taguwa gare ku fitina cewa ku yi hankali ka ku shayi tabbar suna an ku ba magana saurarawa ku yi hankali ka yi suka shawara suka turo mahi tsiyata annabi ya ce qadar bin salif annabi ce mahi tsiyata mutane a saman duniya akwai qadar bin salif ya ce ma sayyidina ali qadar da wanda zai soke ka anan ya bada sayyidina ali wanda zai soke ka anan jini jika hadidiyan ka annabi gada sayyidina ali kayan abin shekaru masu yawa kayan aka shali annabi ba ali shekara 30 ba annabi aka shali amma annabi tun da ran jama'a ali mun tsaya ta mutane kuddar da wannan wanda suke tago adawa sassamu dawa annabi salih kenan da wanda zai soke ka annabi da wani alwurin ya gwada taba wurin don zai soke ka anan jini jika hadidiyan ka kuma haka aka sai da nabi kenan wannan shine badal to shikenan soke ta kuma haka ba annabi salih labari cewa ai sun soke ta sun soke ta to kama tawo fi zalikum salasa ayyam ta zalika wa don gairu makazu yanzu ku yi zaman kwana uku dele dele kwana uku kwana uku ba barin na tuba ba a kwana a gwada musu gajiya wasu kwana uku aka ba ku ba kwana uku kwana uku ku tuba ku dawo bane ba bukata a an kare ya Allah ce annabi ce wannan ku yi zaman kwana uku shine bakin rayuwar ku kuma ce zalika wa'adun gairu makazu wannan alƙawari wanda bai karetuwa ba ya zama ta wuce ka ce ba yi ba to wannan zalika wa'adun gairu makazub alƙawarin Allah wanda bai karetuwa tabbas haka za yi ana nan kwana na daya ana hange me za a yi a wanga a wanga kwana na biyu na uku iya yi me zai zo iska ce ƙasa ce wuta ce ana girgi ko sai kuram tsawa guda kuram sai ga sanan kuram kamar an cire wuta kuram an cire kuram gari guda ne masu imani masu imani ko aka lahi lau duk kaurin gasan duka a mata gaba daya Allah tsiratar da masu imani ya halakar da wani suke kawo raina a ƙarshen shi da Allah ya ce a nan kenan fa'anjenan lazina na hauna an su mun tsiratar da masu hana mummuna wa akhadnan lazina zalamu bi azabin ba'is muka kama suka zalunta kansu da azaba mai tsanani bi ma kan yafsu dalilin fasikanci mai fasikanci kin biyayya tawayi ga Allah wannan shine ayoyi masu magana akan muhimmancin umarni da kyakkyawa hani ga mummuna ala aqalla in dai ku kuna faɗi to Allah bai gama ku da mutanen banza shi ne magana kenan kun amma a kyale shi in ta zo ta gama kowa da kowa da na kwarai da banza Allah shi da mu sai ya ce wal ayatu fil bab kathiratun ma'luma ayoyi kan wannan mas'ala ta umar da kikawa hannun gamuna suna da yawa kuma an san su zuni ya kawo su daga ciki ne ya ce wa ammal a hadis amma ɓangaren hadisai za mu haru jero su ya ce fal'awwal hadisi na harko kan wannan masala hadisi shahararre ingantacce na musulun عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فلم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أبو سعيد كيشيوا ناجي من الله صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده دون ديغا منكر mana wani abu mara kyau banna ya canza da hannu fa'ilam ya saɗe in bai samu daman iko bai da hanawa da ƙari fabi da sani da bakin shi wa'azi kenan nasiha galgadi shi ma in ta gagara fa'ilam ya saɗe fabi ƙalbi in bai iya faɗin ma iya tsoro abin da zai biyo baya gagari wannan to wannan kuma fabi kalbi sai inkarin abin da zuciya shi yace yin abu ya kai sai a zuciya kadai wa zalika ad'afu al-imshi mahi raunin imani karanta imaninka kada ka ana banna ka ce ba ruwanka a samu abin iya damunka amma ba da ka iya ne na an kama matakaiya na hana banna an kama gana hannu kenan akwai wanda ke da sulta ya kama kai ya hana ba a yi shi ma na kai wanda zai shi da hannun shi zai iya hana da ikon shi ko da ƙarfin shi zai hana a yi wannan kuma bai iya da hannun shi sai dai hudu kaza ba kyau kaza ba kyau kaza ba kyau inda mai rabo imani akwai wanda a shiga lokacin ma za ka yi maganar abin da zai biyo baya ya gyaran naka ya gyaran naka akwai wanda suke azzalimai kuma sanin bata adawa za a wani magana su muku bannar da ha abada ku gyara ta kenan ana diba mashi aka ta wa'azi iya aiki da shi aka ta hikimar diba matakaiya da hali da wuri da ake ciki akwai zai zaman to an kai magana abin zai biyo baya da magyara wannan ta ita biyo baya ke ka aiki da hankalinka da matsayin inda za ka yi magana don za ka wa magana matakin magana duk wani iya bukatar shi ka ta kwarewa ko aiki da hikima cikin isar da da'awa ana neman gyara ne ba banna ke ba ake nema ba duk abin da aka tabbatar an kai ma bai fa'ida ya maka illa kenan kaka saka ka ci ayyun na hodi na hodi dikur a kaka hodi amma baka yarka samu zai biyo baya kai da azuciyarka ta kuma zuciya ba shi ka ma sa rauni imani dan ma kai shiga zuciyarka maka ya mata aiki amma gaba ana iya hanawa ba shi an zuka za amma zuciyarka wannan da kai Allah da kur kenan ina ana kira da kaka a zaman to a zuciyarka an samu wani abu na ko aka da banna na ko aka wani matsala ce akalla ne duk rauni imaninka a samu abin iya damun ka a zuciya baka yi hanawa ne abin da ke a garin nan ko gwamnati ne ke yi ko su ke kuma sun karin ga baka iya abin to a karancin imaninka idan aka samu babu damuwar inkarin a zuciya ke babu imani wani ya karantar da kai mummuni mai imani iya bakin ciki iya damuwar saba ma Allah bai a sami imani a zuciyar mutum kuma ana saba Allah ce ko a kabarun shi to yin haka kai kama nan kowa zama kan shi hukunci ne abu ne tsakanin kai da Allah ne ba ba wani kowa ya san kanshi kowa zuciya ka ba mai gama ita ko ma bai gama ta ba mai gama zuciya ka amma ka sani kai da aka waye gari kaga ba ka damuwa da munkar ana banna ba ruwanka ko aka abokan ka ne masoyanka ne su ma ra'ayin yancin su ne me kai da baka yi kai baka yi ko wani abin sai wani abin sai halakar da kai rashin ko aka da banna a karancin imani a samu abun iya damunka Allah shirye da mu yace wannan tace ruwaya ta muslim kenan duk wanda ya ga banna mara aminkum munkaran falugaru bidi wanda ya ga munkar daga cikin ku ya canza abun nan da hannun shi falimata idan ba zai iya da hannun ba fa bi lisanihi ya da harshe kenan shine fadi ko azi ko nan sai ya zama ce falimata fa bi qalbi in bi iyawa da da harshen to fa bi qalbihi yayi inkaran abun da zuciyar shi yace kuma zalika zalika ta afri iman wannan shi mahi raunin imani wata wanda muke cewa wani zalika min iman khalq min iman na tawa zam karuwa gaba na ce in aka samu babu imani ko da ka tsaka haddar in aka samu babu ruwanka da da, da munkar to imani ko kadan baka da shi in dai ba ruwanka da munkar rawa muslim sai an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل رواه مسلم wannan hadisi iya bukatar amerika sai shiga musamman dan minti mu biyu sai bai mun mai bayani akan shi muna fatar yan wakon da mu gane al'umma ta musulmi bangaren da'awa bangare ne mai gwabi mai ƙarfin gaske wanda ya kamata a bashi haɗin kai haɗin gwiwa a kama a isar da da'awa inda inda bata kai ba a tabbatar da ita aikin kowa ne ba malam ba kaza ba kaza kowa na kowa ne kowa bakin kokarin shi Allah taimake mu akan tabbatar da da'awa ta Allah subhanahu wataala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته